الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu a cikin baban da yake mana bayani dangane da cewa yana daga shirka hada bautar wani da Allah yin bakance saboda wani Allah wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba na'am
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
babu mina shirki al-isti'azatu bi ghairi wannan babu zai yi mana bayani dangane da sanar da mu cewa yana daga hada botar wani da Allah yana daga shirka al-isti'azatu bi ghairi neman tsari da wani Allah mutum ya nemi tsari ta hanyar kama ambatan sunan wani Allah ta hanyar kiran sunan wani Allah ya kare shi daga wani babban abin da ba wanda yake iya karewa daga wannan matsala sai Allah subhanahu wata'ala to wannan yana daga shirka amma al-isti'azatu bi ghairi llahi cikin abin da wani Allah yake da iko akai babu laifi mutum ya nemi kariya daga wannan mutum amma abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah subhanahu wata'ala to ka nemi kariya daga wannan abin a wajen wani Allah wannan shirka ce wa ƙaunullahi ta'ala da kuma bayani dangane da faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa annahu haƙiƙa yadda lamarin yake kana rijalun minal insi waɗansu mutane daga cikin waɗansu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya'uzuna suna neman tsari birijalin minar jinni da waɗansu mazaje daga cikin aljannu fazaduhum rahaƙan wato sai waɗannan aljannu su ƙara wasu waɗannan mazaje na mutane tsoro da firkici fazaduhum wato wannan abdamir waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ya'udu ilal jinni waɗansu suna ganin cewa ya'udu ilal insi wato idan muka ɗauke shi fazaduhum ayil jinnu fazaduhum rahaƙan wato sai waɗannan aljannu su ƙara wasu waɗannan mazaje da suke neman tsari da su firkici akan firkicin da suke da shi a da saboda a lokacin jahiliya mutane sun kasance idan suna cikin tafiya in dare ya musu za su yada zango kowanne daga cikinsu yana cewa a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i qaumi ina neman kariya da shugaban wannan kwari daga sharrin wawayen jama'arsa dukkan waɗanda suke wato aljannu ne in mutum zai yada zango a guri to sai ya ce yana neman tsari da shugaban aljannai na wannan gurin ya kare shi daga sharrin wawayen jama'arsa to sai zamanto wannan aljannun su kuma suna ƙara wa mutanen tsoro sai ya zamanto suna ba su ban tsoro sai sun musu kaza sai sun musu kaza in suna so su kare su sai zamanto hakan ɗin bai dace a addini na musulunci ba ko kuma fazaduhum rahaƙan wato su waɗannan mazaje daga cikin mutane wanda suke neman kariya daga wajen mazaje na aljannu fazaduhum rahaqan sai su kara wa su waɗannan aljannu da suke neman tsari da sunansu su kara musu girman kai sai ya zamanto su dinga jin cewa su ma har sun kai su aljanna su dinga ganin su ma waɗansu ne wanda har ake neman tsari da su su ba da kariya hakan ɗin sai ya sa su ƙara girman kai kan girman kan da suke da nada ya tabbata cikin sayo muslim hadithin na na khawlatu bintu hakim Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita na na khawlatu ta ce na ji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man nazala manzilan dukkan wanda ya sauka a wani masauki amma masaukin sabon gida ne ka gina za ka tare an kai kaya matalu kujeru komai da komai an je an zuba a gida daren farko ka zo za ka fara kwana a wannan gida ko kuma a'a kana cikin tafiya ne dare ya cin maka a wani guri akan hanya za ka kwana a wani guri ka sauka dai a wannan guri faƙala a uzu bi kalimatin lahi mati. ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce a uzu billahi wannan mutumin da ya sabka a wannan guri ya ce ina neman tsari da sunan Allah a uzu bi kalimatin lahi mati. ina neman tsari da kalmomi na Ubangiji waɗanda suke cikakku wato cikar kalma ta Allah subhanahu wa ta'ala tana tabbata ne da abubuwa guda biyu asidiku fil akhbar wal adalu fil ahkam gaskiya cikin labarai duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari da shi labari ne wanda ba ta masanci a cikin shi labari ne wanda yake cike da gaskiya sannan kuma wajen hukunce-hukunce wanda Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan bayinsa wato hukunce-hukunce ne wanda suke cike da adalci saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gwani mai kyan hikima wanda baya ɗora komai face dai a gurin da ya dace watan mat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi to yace a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman kariya da kalmomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkan abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda yake da sharri. Wato lokacin da mutum zai zauna a wani guri, ka zo ka daga wani gari za ka zauna a nan a matsayinka na bako sai ka faɗi wannan addu'ar. A'udhu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaqa. ina neman tsari da kalmomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga sharrin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Lam ya ƙurrahu she'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ba wani abin da zai cutar da shi. She'un wannan na kira ce, fi siyaƙin nafi. Lam ya ƙurrahu she'un wato ba wani abu wanda yake na musgunawa ko na cutarwa wanda zai same shi ba wani abun da zai cutar da shi ko mun kankantar shi ko cirnaka kaga cirnaka dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cutarwa ko kana barci in ya daka maka za a kawo da soshe-soshe ka tashi ya hana ka cikin daɗin barci da kake ciki barantana ko malama kunama barantana a je kansu malam maciji to madan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba wani abun da zai cutar da shi ko mun kankantar shi ko mun girmansa wannan abun mai cutarwa hatta yarhala min manzilihi zalik wato har sai ya lafta daga wannan masaukin nashi har sai ya canza guri kuma kaga in gida ne ka kauro sabon gida kana wannan addu'ar to Allah subhanahu wataala zai baka kariya duk waɗansu abubuwa masu cutarwa kan aljannu kan ƙwari kan mutane duk masu cutarwa Allah ta'ala zai maka maganinsu da kai da su za a sanya katanga ta ƙarfe ba za su cutar da kai ba ko da akwai su a gidan to daga wannan lokacin za su canza ɓangare kai a ɓangare kaza su a ɓangare kaza ko kuma su fita da gidan gabaki ɗaya amma dai su cutar da kai ba za su cutar da kai ba to wannan addu'a da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa tabbas haka ce kuma idan mutum ya ga yayi ya ga kuma ya haɗu da wani ƙalubale daren farko ya je shi da zai zauna a gida ya yi ta a'udu bi kalimatin lahi ta mati ya yi ta maddun lazim almusaddal ya yi ta yinta kuma da dare bayan ya kwanta ya ji kuna mata daka mushi kale ya shaka akan wannan an samu wani mani daga cikin mawani wanda za su hana amsar wannan addu'a ɗin amma dai akhbarun lahi wa akhbarun rasulihi sadiqa labaran da Allah ta'ala ya bayar da labaran da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayar gaskiya ne ba kokonto a cikinsu al'imamul ƙurɗubi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wannan addu'a ɗin ya ce na lazimce ta duk lokacin da zan sauka a guri sai in yi ta ya ce amma in wani lafiya in tashi lafiya ya ce kawai da Allah ya kaddara kunama za ta cije ni da na zo sai shaidan ya matar da ni bin yi ta ba ina yi kawai cikin dare sai na ji kunama ta halbe ni to kaga kenan in Allah ya kaddara cewa lalle kai din mustajabud du'a'i ne ka cika sharuɗa to lokacin da Allah ya kaddara wannan abin zai same ka ko to sai ka zo ka kawai kana fatan kai shaidan sai ya mantar da kai ka shiga cikin waɗansu shagulgullan can cikin dare kuma in ta buga maka kace kai la ilaha illallah so daya na manta bi ba amma kuma an samu matsala to haka Allah ya kaddara eh wannan shine al-imanu bil qadar kenan na'am
فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل منه يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك نعم فيه مسائل أتكون wannan babi akwai matsaloli wanda za mu iya fahimtar su ƙarƙashin wannan aya da malam ya kawo da wannan hadithi na na haula matsala ta farko tafsiru ayatul jinni wato bayani dangane da ayar da take cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni wanda a wannan ayar zamu gane cewa ashe kamar yanda a cikin mutane akwai mazaje akwai mata ko to haka na a cikin aljannu su ma akwai mazaje akwai mata la'alla za a iya samun wani daga cikin mutane ya auri wata daga cikin mataye na aljannu kamar yadda za a iya samun wata daga cikin mutane ta auri wani daga cikin aljannu mun gane da kyau to amma wani ɗa za su bayar Allahu alam amma dai akwai su yawa da in ya zamanto namijin shine cikin mutane mace ita ce cikin aljannu to ɗan da za su haifa to shi wannan muzabzabina ne za ka alakanta shi ne da aljannu zalla ko kuma da mutane zalla ko kuma a za ka ce mai shubuhu jinnin wa shubuhu insi ce ya yi kama da aljan ya yi kama da biladama mun gane da kyau to asaniya kaunuhu mina shirk matsala ta biyu wanda za mu gane a wannan babe kasancewar neman tsari da wani allah yana daga cikin shirka amma wannan fi tafsir kamar yadda muka faɗa akwai abin da za ka iya neman tsari da wani wanda wani Allah ne kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana abu mas'udin al'ansari hukuba ibn amr al'ansari al-badari ya samu bawan shi yana tsula mai bulala tsul tsul yake a'udhu billahi yake tsula mai can da aka jima yake a'udhu bi rasulillahi ya tsinka ya manzo Allah ne yake a'udhu bi rasulillahi sai aba mas'ud yace sai naji ana cewa i'lam aba mas'ud yace falam afhami sauta min al-ghadab bin fahimci ba mai muryar saboda ina cikin hushi raina a bace yake kawai dukan shi nake kawai sai da ya matso kusa na sai naga ma'aiki ne ashe mai magana shi bawan ya tsinka ya annabi shikenan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ci da shi ilam aba mas'ud lallahu aqdaru minka ala hadal gulam lallahu aqdaru minka ala hadal gulam ka sanna cewa Allah ya fi karfin iko akan ka sama da yanda kake da iko akan wannan yara yanda kake da iko akan wannan bawan zaka yi ta charkwaya mai bulala ko to Allah ta'ala laifi kake mishi yanda yake da damar ya kashe ka lokaci kankane lokacin da ya ga dama kai baka da damar da zaka iya kashe wannan bawan naka amma din da haka Allah ta'ala yake ɗiga ma kafa amma yaron nan ya nemi kariya da sunan Allah ka ji kare shi ya tsinkaye ni ya nemi in kare shi amma kuma baka ji abu yace wallahi rasulullah ban gane kai ne ba yace to amma tun da ka sa baki ya rasulullah huwa hurrul lillahi na yantar da shi manzo Allah ce da shi amma innaka law lam tafa'al la lafahatka an amma da a ce baka yantar da shi ba yanda ka mora shin nan to kai ma da wuta sai ta ɗanɗana ka mun gane da kyau yawwa al-thalitha mas'ala ta uku a cikin wannan babi mai girma al-istidlalu ala zalika bil hadith wato kafa dalili ala zalika akan cewa isti'aza da wani Allah neman kariya a wajen wani Allah shirka ne bil hadisi da hadisin na na khaunatu li'anna ulama'a yastadilluna bihi wato saboda hakika malamai na musulunci suna kafa hujja da wannan hadisi na na khaunatu ala anna kalimatin lahi ghairu makhluqatin akan cewa hakika kalmomi na ubangiji subhanahu wata'ala ba halitta su akai ba wato kalimatun lahi sifofi ne na Allah wanda ya halatta a nemi tsari da su inda a ce wato ƙalu li'anna listi'azata bil makhluqi shirkun wato malamai suka ce neman tsari da abin da Allah ta'ala ya halitta ba wai siffa daga cikin siffofi na Allah ba ka nemi tsari da halitta ta Allah wannan shirka ce ka kalimatullahi alqur'ani yana ciki saboda kalimatullahi ne zancen Allah ne alqur'ani ko alqur'anu kalamullahi laisa bi makhluqin fayabida wala sifatan li makhluqin fayafna wato alqur'ani ba abun halitta bane saboda shi zance ne na Allah to zance na Allah kuma sifa ce daga cikin sifofi na Allah mun gane da kyau الرابعه فضيله هذا الدعاء مع اختصاره مساله ta hudu a cikin wannan babin fa'idar wannan addu'a mai girma a bi kalimatin lahi ta mati mai sharri ma halaka. Fa'idar da take cikinta mai girma ma'akhtisarihi tare da gajartuwar ita wannan addu'a ɗin. Addu'a ce wanda take gajeriya, mutumin da Allah ya bashi fahimta mai kyau mai sauƙin hadda a rana ɗaya zai iya haddacewa wannan addu'a. Yana ta da kyau, in aka koya mai da asuba, ya yi ta bibiyawa ya kai ƙarfe goma yana yi. don Allah ya kaddara zai iya haddace ta a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa to amma fadalata mai girma ce duk inda zaka zauna a kasuwarka ne ka bude sabon shago shikenan sai kai addu'a wanda addu'a nan da zaka yi wannan a'udhu bi kalimatin lahi duk wani mugun dan kasuwa Allah ba zai hada ka da shi ba akwai wanda suke hanauman nau hanau mannau cikin 'yan kasuwa wanda zai zo ya amshi kayanka ya hana ka kudin bayan da ka iya da shi kuma da kudin a gure shi to kana wannan addu'ar ku Allah sai ya saba ciwonka da shi in da ya saba amsar kayanka ya biya ka saboda tunanin shi so yake ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ya maka wata yasa yana amsar kayan miliyan uku kai tsaye ya kawo miliyan uku ya yi balas so yake shi kuma akwai ranar da yake so ya ce a bashi na miliyan goma in ya tafi ya tafi yanan Allah ta'ala sai ya wanye tsakankanin ku lafiya sai ya raba ka da shi lafiya ba tare da ka ce baka bashi kaya ba ba tare da yazo ya ce ka bashi ba sai zama to in dai kai wannan addu'ar haka nan in a gidanka ka yi ta duk waɗansu matsaloli miyagun makwafta wanda za su shigo su zuga matarka ko kai su zuga ka ko su kawo wa 'ya'yanka cikas cikin tafiyar karatunsu da tarbiyyarsu sai ga Allah ta'ala ya maka maganinsu ka tafi kasuwa ‘ya'yanka sun tafi makaranta sun dawo daga makaranta kana kasuwa amma Allah ta'ala ya kaddara kana da mace ta gari suna shiga gida ta danna kuba ta sa musu karatun alkur'ani ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ga an huce gurin na'am al-khamisa mas'ala ta biyar a cikin wannan babi anna kauna shay'i wato haƙiƙa kasancewar abu ya hasulu bihi manfa'atun dunyawiyatun wato amfani na duniya yana tabbata da shi kasancewar abin da amfani na duniya yake tabbata da shi min kafi sharrin na karewa sharri au jalbi naf'in ko kuma janyowa amfani la yadullu ala annahu laysa min ash-shirki baya nuni akan cewa wannan baya daga shirka mun gane da kyau saboda su a lokacin jahiliya din in suka zo za su yada dango a wannan kwari din duk wanda ya ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufahai qaumi to zai kwana lafiya amma duk wanda ya zo bai faɗi wannan addu'ar ba saboda shi shugaban lokacin da zai wannan addu'ar zai ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi ya ba shugaba matsayin shi to sai ya zamanto ya kwana cikin lafiya amma shi wannan da bai yi ba sai ya kwana cikin matsala saboda shugaban zai ce wa waye to wannan shi bai ce a kare ku daga shi ba ku dan farmishi to kaga shi wannan addu'ar akwai amfani da yake tabbata a cikin ta ko to wannan baya nuni akan cewa kuma ba shirka bace kamar yanda cikin shugabanni akwai wanda za a ga cikin maroka wanda zai je shi yana ta ziga shi ko lokacin waɗannan sufofin da zai ɗauka ya baiwa wannan shugaban sufofi ne na Allah amma yana gamawa shugaban zai ce a bashi miliyan arba'in hasala bihi na fa'un ko a bashi miliyan arba'in kuma a mishi lese fase duk inda zai shiga a ƙasar nan kowa ya daida shi in me ya shigo in kadara shi ce ta shigo daga wata ƙasa iya wahalarta shine kan ta shigo na amma aka ce maka motar wane ce wannan kayan wane ne aka ɗauko in wani irin bamban bala'i ne a ciwo ba wanda ya sai taba ta saboda ya yi abubuwan da ya baiwa shugaba sufofin da Allah ta'ala ne yake kaɗe ta da su shugaba ya ji daɗin wannan yaban da ya mishi shi kuma wancan ya zo ce mishi abin nan da maroƙin ne maka ƙarya ce ba haka bane kai ɗin me za a maka ka ce to ku je ku danna min shi cikin kurkuku sai na waiwaye shi saboda ya hasudu ni yana yi mun hasada kaga shi wancan ya samu amfani shi ko wannan da ya faɗi gaskiya ya samu matsala to hakan din baya nuni akan cewa mutumin da ya siffanta shugaba da siffofi na Allah a ce bai yi shirka ba saboda ya samu kayan duniya hakanan kuma mutumin da zai je shi wani guri inda in mutum bai yi sujada ba ya huce gurin nan za a mai bulala biyar ko goma ya shi ya sun ya yi sujada ya huce a ga wannan ai iya yi sujada ɗin ya huce ai ya kare kanshi daga bulala biyar ɗin nan ko to amma ba za a ce ba bai yi shirka ba ya yi shirka ya bulalan nan biyar ka yi haƙuri yadda kowa yake shan ta kai ma ka sha ta sai dai cikin shan nata akwai matsala kuma muru'a za ta zibi to sai ka ƙi bin hanyar eh ka canza wata hanya na'am
babu من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله بارك الله فيكم باب من الشرك أن يستغيث بغير الله wannan babu shi kuma zai yi mana bayani dangane da cewa yana daga shirka yana daga haɗa botar wani da Allah bawan Allah musulmi ya nemi agaji da wani Allah to wannan shi ma akwai tafsiri neman agaji a wajen wani Allah cikin abin da ba wanda yake da ikon shi sai Allah wannan shirka ne kaga al-ihya wal imata rayarwa da matarwa wannan duka a wajen Allah take ko to mutum ya je ya nemi wani ya taimaka mishi ya ƙara mai kwana goma cewa ne kuma kusanta Allah ne ina so wannan mulkin nawa a ce na ƙare shi lafiya ina neman a ƙara min shekara hudu ko da dai ajali na zai zo shi bana to a ce an ƙara min shekara hudu a wannan shirka ne ko kuma ya ce wane aka wane dai tare muka fara kasuwanci da shi amma yanzu ba wai zancen jihar mu ba a ƙasa duniya ta san shi kowa ya san shi amma ni kuma gani kowa ungurum yanzu ban sani ba ina so ku sa mun hannu a cikin tafiyar nan ni ma a ce an san ni a ƙasa yanda aka san wani a ƙasa wallahi lokacin tare muke kawa masara da shi a Nigeria tun lokacin da a Nigeria in muka je masara akan jika goma sha ɗaya take zo mana muke kawa sai in kawo bahu ɗari takwas shi wannan ɗin da nake maka zance ɗari uku yake kawa lokacin nan amma yanzu ka diba ka gani kuma na a samu hannu ina so nan da sati ɗaya a ce ko nan zuwa da wata ɗaya ce ni ma dai na ɗan fara sanuwa a garinmu da jiharmu sannan zuwa ƙasa ɗin gabaki ɗaya saboda ai sai kayan musabaka ta jiha ta gari da ba za ka je ta jiha sannan za ka je ta ƙasa ko sai ka yi musabaka ka yi takarar cewa lalle a 'yan garin ku kafi kowa sannan za a zo a dinga sa ka cikin 'yan takarar 'yan jiha in aka sa ka cikin takarar 'yan jiha ka hoto daga nan kuma sai a dinga sa ka cikin masu kuɗin ƙasa ce to wani a ƙasa ɗin nan ma zai zama to na uku ko na biyu ko na ɗaya in kai wannan musabakar koto sai a dinga sa ka kuma a ta afirka in aka sa ka a ta afirka ka bayyana to sai ka ji kuma ana ta duniya wana a cikin masu kudin duniya to shi ne na kaza ko a ce na arba'in mai kudin duniya na arba'in wa karkai tunanin jawa ku ciku bamu ne wallahi ba lalle bane a Nijar a same kudin shi wallahi ba lalle bane a Nijar a same kudin duniya na arba'in wanda shi ne na arba'in a cikin masu kudi na duniya saboda ba kaɗan bane kudin shi ya fi miliyan ashirin to to al-istighathatu bi ghairi llahi cikin abin da ba wanda yake da iko akai sai Allah wannan baya halitta ba wa yayi shi amma neman agaji a wajen wani Allah cikin abin da wani Allah yana da iko wani Allah yana da iko akan shi babu laifi mutun yayi shi na Allah ta'ala ce mana fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi wato sai ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin jama'ar annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya nemi agaji a wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bashi agaji akan wannan abokin adawar tasa fa wakazahu Musa fa qada alai annabi Musa da ke shida ma akwai sauki zuciya kawai ya narke shi yana kai mai narka ga ƙarfi na jiki ga ƙarfi na annabta kawai ya mishi plat ya kashe shi kaga yace fasta gatsahu alladhi min shi'ati alal ladhi min aduwihi al-istighasatu shine izalatu shidda talabul ghawth talabul ghawth shine an tadluba izalata shiddati min Allah subhanahu wa ta'ala aw yad'uwa ghayrahu ko kuma ya kirayi wani ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadar ubangiji ta'ala da yace wala tad'u min dunillahi kadda ka kira wani Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka wato abin da ba zai amfanar da kai ba idan ka kiraye shi wala ya durruka sannan kuma ba zai cutar da kai ba idan baka kira shi ba wato wani Allah idan ka bauta wa wani Allah wannan wani Allah ba shi da iko akan ya janyo maka amfani amfanin da Allah bai kaddara za ka same shi ba to ba yanda za a idan ka bauta wa wani Allah ka samu wannan amfani saboda shi wannan mutumin ko wannan mala'ikan ko wannan aljandin ba shi da ikon da zai janyo maka amfani wala ya durruka hakanan idan ka bauta mashi ba zai iya tunkuɗewa cuta da ta zo za ta mamaye ka ba idan akwai wata cuta wanda ta zo za ta mamaye ka shi ba zai iya baka kariya a kanta ba saboda in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ba aka waɗansu daga cikin malamai suka fassara ayar wala ya durruka ma'ana ba zai tunkuɗe cuta daga gare ka ba idan ka bauta mashi waɗansu kuma suna ganin cewa wala ya durruka ba zai cutar da kai ba idan baka bauta mushi ba irin wanda guma suke bauta gumaka gumkin nan mutum shi zai sassaka kayan shi amma ya zo ya dinga bauta mishi lailan nahar ya dinga shafe shi ya dinga mai komai shi dai mai komai fa banda tsabar wauta da rashin hankali amma kuma a wajen shi zai dinga neman albarka ya kawo abinci ya aji ya tafi wajen ofis ɗinsa ya tafi aiki can da marashin ya zo ya zo ya doki abinci gumki ya sa albarka shikenan kuma kawai ya yarda gumki ya sa albarka a cikin wannan abincin gunki ya sa albarka a cikin wannan dukiya gunki ya sa albarka akan kaza gunki ya sa albarka akan kaza ubangiji subhanahu wata'ala ce fa in fa'alta idan ka aikata wannan ka bauta wa wani Allah ka kira wani Allah cikin abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah fa innaka haƙiƙa kai idan yayin nan idan ka bauta wa wani Allah min zalimina lalle kana daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar jefa ta cikin shirka na'am
ya ci hana kuɗi ya ne wanda suke kawo kuɗi gunki gunki Mm.
saboda akwai wani yanke ta wani a gaban sa wata itaciya babba Tawo.
sun goma ka suna suna abin da shi ya taho da garin su nan mahaifiyar samun kuɗin mota
a nan yake zamun kuɗin mota to ai kaga ya ci halaka doka ne yake a nan koko a'a a dama an suka mutu bullewa su ke wani itaciya kawai yin su sai bullewa na yadda kawai sai su tuni
fa kulu hadiyan bari'a yayi ai wawaye haka ne wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa ubangiji subhanahu wata'ala ce idan Allah tabaraka wata'ala ya saman maka da cuta to ba wanda zai yaye maka wannan cuta da kake ciki wannan damuwa da kake ciki face dai Allah ɗin dan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wata matsala za ta afku a kanka to ba wanda zai iya ɗauke maka wannan matsala ɗin sai shi Allah wa in yudrika bi khairin fala radda li fadlihi idan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuface ka da alkhairi to ba wanda ya isa ya mayar da wannan fadla ta Allah da ya nuface ka da ita da kuma fadar ubangiji subhanahu wata'ala da yace fabtaghu indallahi indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu fabtaghu ar-rizqa wato ku nemi arziki inda Allah a wajen mawadaci shine Allah ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu ku kadaita shi da bauta washkuru lahu ku gode wa ni'imomin da yake yi muku innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan ko fabtahu indallahi rizqa to ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu ku bauta mishi washkuru lahu kuma ku gode mishi ilaihi turja'una mun gane da kyau na'am da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa man adallu mimman yad'u ita ce wa amman yujibul mudarra ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ubangiji tabaaraka wa ta'ala ce ba wani mafi bacewa ba wani wanda ya fi fadawa cikin kwari na bata sama da wanda yake bauta wa wani Allah malla ya sajibu lahu abinda yana bauta wa abinda ba zai amsa mishi kiran da yake mishi ba mutumin da zai zo ya dinga kiran gunki ai ba wanda ya fi shi fadawa cikin kwari na hallaka duk wanda ya nausa cikin kwari na hallaka to bayan shi yake shi a can yake wanda baya amsa mai ila yaumil qiyamati har ya zuwa ranar tashin alkiyama har abada wannan gunkin da mutum yake bautawa har abada ba zai ji ya kama sunan shi ba ya ce wani na sa maka albarka ta hi za ka yi albarka cikin rayuwarka gumakan za su yi ta bautawa shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato lokacin da ya ga wauta ta mutanen shi ta yi yawa gashi nan gumaka ne mutanen shi suka sassaka akwai babba wanda shi wannan shine ubangijin saura shi kuma shine al-ilahul akbar annabi Musa da yazo annabi Ibrahim da yazo sai ya kalkashe kananan gabaki daya sai ya rataye gatarin a jikin babban sa da suka zo kai man fa'ala hadha bi alihatina Ibrahim ala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yaquna ce ai babban su ne gaji nan har da gatari a wuyan shi amma dai su dai ku tambaye su amma da kansu inda su muku magana ku tambaye su ku ji waye musu wannan ce wannan lalata faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yanquluna qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qiluna wato annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da ya gaya musu wannan wauta ce a yakuci to mutumin da yan an mishi lahani ma abinda yan aka mishi lahani shi kanshi ba zai iya faɗa maka wanda ya mishi lahani kuma za ka yi tunanin cewa kai aka maka lahani zai baka kariya ko wani zai zai lahanta ka zai baka kariya ubangiji ta'ala ce wahum su waɗannan wato abubuwan da suke bautawa din ghafiluna marafkana ne an du'a'ihim dangane da kiran su waɗannan masu ibadar ta wani Allah wato su waɗannan abubuwan da ake bautawa ɗin waɗanda suke bautawa gunki waɗannan gumaka ɗin musan abin da ake ba musan bautar da waɗannan masu bautar suke musu ba haka waɗanda suke bautawa mala'ikai mala'ikai musan ba da wannan bautar da ake yi musu haka waɗanda suka bauta wa annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa bai san da bautar da aka mishi ba qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura aga lokacin Allah ta'ala zai yi wa mala'ikai tambaya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil can kuma cikin suratu as-saba Allah ta'ala ce qalu subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya abuduna jinna aktharuhum bihim mu'minuna mun gane da kyau yawwala shine wahum an du'aihim ghafilun da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a shin ko kuma wane ne wanda yake amsa kiran wanda yake cikin tsananin bukata mabukaci lokacin da ya roƙi Allah subhanahu wata'ala wa ya kashifu a sannan kuma wane ne yake yayewa mummuna wanda ta shafi bawansa sannan kuma wa ya ja'alu kuma khulafa al'ardi wane ne mahalicin da yake sanya kuma maya a saman ƙasa a ilahun ma'allahi shin akwai wani abin bautawa tare da Allah babu na'am وروى الطبراني بإسناده الإمام أبو القاسم الطبراني أتواروت حديثي لإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين أتواقيك أزامن معيكي صلى الله عليه وسلم أنسى من منافق وأن أنا توتر دمومني دم غنغنيش أسمى منافق أنا دوحل اللمري munafiki yana da wahalar lamari in kuna zaune da shi ba zai bayyana maka cewa shi ba naka ba ne zai nuna maka ya fi kowa son ka yanda yake son ka ba lallai ba ne in iyayenka ma suna son ka zai dinga ɗora ka saman birgi ɗaya-ɗaya sama da dubu amma na toka kai kuma yan kai raka hau shi kenan sai ka yi ta gaya mai sirrin yanka sai mai aiwa na sani kai ne masoyina na gaske ai akwai abubuwan da bana gaya wa kowa ma sai kai kenan sai ya zo ya ji cikinka sai ya je ya barbada shi a wajen wanda su kuma abokan adawar ka ne abokin adawar ka in ya san cikinka ɗari bisa ɗari to in ya tashi rushe ka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai rushe ka to wannan siffar munafiki shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wato annifaqu li'tiqadi kenan munafiki wanda a zuciyar shi kyamar musulunci shi ne a zuciyar shi amma a bakin shi raurau shi musulmi ne wannan shi ne maganar da ake ana to akwai wani munafiki a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake cutar da muminai faƙala ba'aduhum sai shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ku tashi mu tafi mu nemi agaji da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan kawar da wannan cuta da wannan munafiki yake mana mu tafi mu gaya wa ma'aiki ya sa mana katangal karfe tsakankaninmu da wannan munafiki faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce da su inna hula yusta gasu lalace hakika da lamarin yake ba a neman agaji da sunana ba a neman agaji a wajena wa inna ma yustaghasu billahi wato sani dai kadai ana neman agaji ne da sunan Allah ana neman agaji ne a wajen Allah na'am فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة بالعطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله to shikenan wato a cikin wannan babi akwai matsaloli matsala ta farko anna aqfa du'a'i ala istighathati wato haƙiƙa goya addu'a da malam yayi akan istighatha neman taimako da wani Allah min aqfil ami wato yana daga goya wato abin da yake gamamme ne alal khasi wato akan abin da yake keɓantacce mun gane da kyau wannan yana daga cikin aqful ammi alal khasi kaga al-istighathatu bi ghairi llahi tana shiga cikin addu'a to amma sai aka kebance ta da farko sai kuma aka goya al'am din akanta mun gane da kyau saboda irin waɗannan da yawa akwai su a cikin alkur'ani za a ambaci abu wanda yake khasun sai kuma ambaci am din bayansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce yau mai ƙumin ruhu wani mala'ikatu saffan laye ta kallamuna. Kaga an ruhu waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da shi ne mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam. Za ce yau mai ƙumin ruhu ranar da mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu yake tsayawa wal mala'ikatu da mala'ikai wanda kaga mala'ika Jibrilu shi ma min domnil mala'ika. Amma an ambace shi shi kaɗai sannan kuma aka ambaci mala'ikai. saboda nuni akan mahimmancinsa da girmansa a wajen Allah sannan kuma anan an yi azafin wato addu'a akan alistigasa tare da cewa alistigasatu za ta iya shiga ƙarƙashin addu'a wato saboda mahimmancin ita wannan yin alistigasa din bawa ya shiga taitayin shi ba ga kowa ake yin tafsir ga Allah الثانية مسألة تبيو تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك wato tafsirin fadar ubangiji ta'ala da yace kada ka bauta wa wani Allah kada ka kira sunan wani Allah abinda ba zai amfanar da kai ba da ba zai cutar da kai ba kuma mas'ala ta uku anna hadha huwa shirkul akbar wato haƙiƙa hadha bauta wa wani Allah kiran wani Allah wanda ba zai cutar da kai ba zai amfanar da kai ba wannan ita ce shirka wanda take babba duka abin da ba wanda yake da iko a kan yinsa sai zamanto kuma ka kira wani Allah a kan shi hakan ɗin shirka ce mai girma dalili shi ne faɗar Allah da ya ce fa'in fa'alta fa'in naka izan mina zalimina saboda zulmu yana zauwa da ma'anar ashirku ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wato mun karanta baban a can baya arabi'a mas'ala ta hudu anna aslahan nasi wato haƙiƙa mafi nagartar mutane cikin mutane wanda yafi kowa nagarta law yaf'aluhu da a ce zai aikata wato wannan abin zai kira wani Allah irda'an li ghairihi saboda ya yardar da waninsa sara min az-zalimin wato shi ma da ya shiga cikin azzalimai aga aslahun nasu shine ma'aiki ko to Allah ta'ala ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin na'am mas'ala ta biyar tafsirul ayatin lati ba'daha tafsirin ayar da take bayan wannan aya ta wala tad'u min dunillahi ita ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu as-sadisa mas'ala ta shida kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufran wato kasancewar neman agaji a wajen wani Allah cikin abin da ba wanda yake da iko a kansa sai ubangiji subhanahu wata'ala la yanfa'u fi dunya baya yin amfani a wannan gida da duniya ma a kaunihi kufran tare da kasancewar shi kuma hakan din wato butulcewa Allah ne na'am as-sabi'a mas'ala ta bakwai a cikin wannan babi tafsirul ayati thalitha tafsirin aya ta uku wanda shine fabtahu inda Allahi rizqa fa'buduhu wa'buduhu washkuru la athamina mas'ala ta tara ta takwas anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah wato haƙiƙa neman arziki baya dacewa bawa ya nemi arziki a wajen wani face dai a wajen Allah Allah shine mawadaci shine ar-razzaqu sannan kuma shine zulquwatul mati ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu zulquwatul mati wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كما أن الجنة لا تطلب إلا منه كما يد حقيقة الجنة باء نيمان تدغ وجن كوا cikin bayin Allah face dai a wajen shi mahalicin bayi din face dai a wajen ubangiji subhanahu wataala din at-tasi'a mas'ala ta tara a cikin wannan babi tafsirul ayatin rabi'a tafsirin aya ta hudu ta ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah al'ashira mas'ala ta goma annahu la adallu mimman da'a ghayra Allah wato hakika yadda lamarin yake ba wani mafi bacewa la adalla ba mafi bacewa mimman da'a ghayra Allah sama da wanda ya kira wani Allah na'am الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعدواته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو لتلك العبادة الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله
شيكنا الحادية عشرة مسألة تقوم شادها أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه wato haƙiƙa shi wannan wanda ake bauta wa na wani Allah marafkani ne dangane da bautar shi wannan mai bauta ɗin dangane da kiran shi wannan mai kira ɗin bai san komai ba a ɓangarensa matsala ta goma sha biyu an na tilkar da'awata wato haƙiƙa wannan da'awa sababin libugudul mad'uwi lidda'i sababi ne na kyamar shi wanda ake kira ɗin ga shi wanda yake kiran nashi sababi ne na kyamar shi wannan wanda ake bautawa din ga shi wanda yake bautar wa adawatihi lahu sannan kuma sababi ne na kiyayyar shi ga shi wannan wanda yake bauta mashi a to ranar tashin alkiyama a wannan rana ce ita tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوي wato ambatan wannan kira ɗin da za su dinga su kira wani Allah wajen janyowa amfani ko tunkuɗewa matsala ambatanta cewa ibada ce ga shi wanda ake kiran sunan shi ibada ce ake mai arrabi'ata ashara mas'ala ta goma sha hudu kufrul mada'uwi bi tilkal ibadati wato musan wannan wanda ake bautawa din da wannan ibadar da shi mai ibadar ne saboda zai ce a saboda Allah ya ce wahum an du'aihim ghafiluna su musu ma san abin da ake ba al-khamisa ashara mas'ala ta goma sha biyar anna hadhihi al-umur hiya sababu kaunihi adalla an-nas wato waɗannan al'amurra ya cewa la yasajibu lahu ila yawmil qiyamati yad'u min dunillahi sannan kuma hum an du'aihim ghafiluna su ne sababin kasancewar shi wannan wanda yake bautawa wani Allah shi ne mafi bata cikin mutane saboda wanda kake bautawa din wanda yake bautawa din bai san abin da ake ba as-sadisa ashara mas'ala ta goma sha shida tafsirul ayatil khamisa tafsirin aya ta biyar ita ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su as-sabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai al'amurul ajib wato al'amari wanda yake mai ban mamaki wa huwa wato shi ne ikiraru abadacin authani tabbatarwar da waɗanda suke bautar gumaka za su yi da kansu bi annahu la yujibul mudarra illallahu ta cewa haƙiƙa ba wanda yake amsa kiran wani mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata ba mai amsa wannan kiran sai Allah subhanahu wa ta'ala wali ajiri haza wato saboda sun san da cewa idan mutum yana cikin tsananin bukata yana cikin matsala ba wanda zai yaye mishi wannan matsalar sai Allah ya du'una hufi shada'idi suke roƙon ubangiji subhanahu wata'ala a cikin tsanance tsanance idan suka shiga cikin tsanani to waɗannan gumakan nasu gabaki ɗayan su duka gefe suke aje su wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlisina lahu ad فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تهاريه عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين شين مخلصين له الدين كنا الثامنة عشرة مسألة تقوم شا تقص وان دعيتك مسألة تقر شيء أتكين وانن بابي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد wato yanda al-mustafa sallallahu alaihi wasallam abin zaba farin jakada sallallahu alaihi wasallama yake karewa ganuwa ta tauhidi lokacin da aka zo aka ce ana neman istigatsa da shi yace la yustagatsu bi wa inna ma yustagatsu billahi wa ta'addubu ma'allahi da kuma yin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala tun ya zamanto muta'addib ne ma'allahi subhanahu wata'ala abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntufan harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik